الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas lissafin nasara ya yi daidai da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kuma allah cikin hikimarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban gida gidan marigayi mai ma sarkin musulmi na goma sha takwas sultan ibrahim da suki allah ya lullube kabarinsa da rahama azumi na bara mun zo nan gida cikin ramadan mun kawo mai martaba sarki ziyara mun zo tare da malam nasir kidir da alaran muhammad suleiman da shugaban kungiya na jihar kaduna alhaji tukur isa da sauran da yan uwa da suka rako mu mun zo mun samu mai martaba sarki mun zauna tsawon lokaci da shi ya mana dogayen jawabai da shawarwari ba ma waɗanda suka shafi mu mu kaɗai ba har ma waɗanda suka shafi ƙasa baki ɗaya bayan wannan muka yi ban kwana da mai martaba sarki a cikin wannan wata na ramadan muka koma yanzu ga wani ramadan ya sake kewayewa ba mai martaba sarki sarki ya ansa kiran ubangijin shi to abinda muke addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya lullube kabarin shi da rahama Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa Allah ya sa yana cin yana hutawa yana jiran isowar mu kuma bayan rasuwar sarki sai lokacin ma muka san wasu abubuwa da sarki ya tarewa al'umma sarki ya yi abin da ya kamata yi a cikin rayuwa kuma ba za mu gushe muna tunawa da shi muna masa addu'a ba iyalai da zuri'a da ya bari duka muna addu'a Allah ya musu albarka tun daga mata da ya bari da 'ya'ya da ya bari da jikoki har da kama kunne waɗanda aka bari duka Allah ya tsare su ya sa wa rayuwarsu albarka sannan abu na biyu ita hajiya inna ita ma ba za mu gushe ba muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya rayuwarta albarka Allah ya tsare ta da mugun ji da mugun gani da bakin cikin duniya da na lahira duka kar Allah ya bari ta gansu ya kuma hada mana zuri'ar kan wannan zuri'ar wannan gida yadda zumunci zai ci gaba da gudana domin yana daga cikin abin da ke da muhimmanci bayan rasuwar mai gida a samu zumunci tsakanin iyalan gida duk wanda Allah ya sa albarka a rayuwarsa to ya rungumi sauran iyalan gidan duka a tafi tare da su sannan sauran iyaye mata da ake da su muna addu'a Allah ya musu albarka Allah kuma ya ƙara haɗa mana kansu kuma yadda suke ta ƙoƙari wajen haɗa kan yara domin zumunci ya ƙara ƙarfi tsakanin iyali Allah maɗaukin sarki ya ƙara ba su nasara a kai ya ƙara sa wa rayuwarsu albarka ba shakka mun zo mun yi ta'aziyya mun zagaye duka ɗakunan a wancan lokaci mun yi nasihu mun ba da shawarwari waɗanda ya kamata a bada idan Allah ya yi ka musulmi ka gode wa Allah in Allah ya yi ka musulmi ka gode wa Allah babu wata ni'ima da Allah maɗaukin sarki yake yi wa bawa kama wannan ni'ima ta addinin musulunci kenan daga lokacin da Allah maɗaukin sarki ya sa ka zama musulmi to abin da ke gabanka shine godiya ga Allah maɗaukakin sarki kuma ka tsaya kaga cewa ka bauta wa Allah maɗaukin sarki yadda ya kamata a bauta mashi duk lokacin da aka ce ga ka kana rayuwa a duniya to akwai wasu abubuwa da suke gabanka waɗannan abubuwa da suke gabanka kada ka yi da manta da su wasu abubuwa suke gaban dukkan wani mai rai abu na farko shi ne mutuwa ita mutuwa tana gaban dukkan wani mai rai ba a kauce mata in ka ga yau ta zo ta tsallake ka ta wuce ta ɗauki wani to wata rai in ta zo wani za ta tsallake kai za ta zo ta ɗauka wannan abu na farko da ke gaban dukkan wani bawa da mutuwar ce kawai da da sauki to bayan mutuwa abu na biyu da ke gaban bawa shine kwanciya a cikin kabari kwanciya a cikin kabari yanzu da za a ce ki kwanta kan gado mai laushi ga fulo ga AC ga komi a ce amma karki sauko daga kan gadon ki ta kwanciya sati daya ba za ki iya ba za ki gaji ko da an baki dama in kina tsagin jikinki na dama kina iya juyawa ki koma tsagin jikinki na hagu to balle kwanciyar kabari da ake kwantawa a tsagi ɗaya ba a juyawa ba a ba a juyawa ko da cikin haske ne balle kwanciyar kabari cikin duhu ne ko da akwai katifa balle babu katifa babu fulo ko da akwai talabijin balle babu shi a cikin kabari ko da za a baki daman buga waya balle babu ita a cikin kabari kai ko da za a sama miki abokiyar fira balle a cikin kabari ke kadai ce wannan abu na biyu da yake gaban dan adam kenan to da zaman kabari ne kawai da da sauki abu na uku shine tashi daga cikin kabarin wannan shine abu na uku da yake gaban dan adam duk wanda yake da rai akwai ran da za a sa ƙasa ta tsage Allah ya ce ka fito daga cikin kabarin duk abin da aka yi a baya kaɗan ne yanzu ne muke so ka zo a yi bayani wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne abu na hudu bayan tashi da bawa zai yi zuwa ga ubangiji to kuma akwai auna aikin bawa za a auna aikin bawa a sikeli ba a san wanne zai rinjaya ba lada za ta rinjaya ko zunubi zai rinjaya idan aka gama wannan bata kare ba akwai lokacin da za a miƙa wa bawa littafi littafin da za a miƙa mashi ta hannun dama za a bashi ko ta hannun hagu za a bashi ko ma za a ɗauki hannunsa a burma a cikinsa ne hannun ya fito ta gadon baya sannan a kama kan a murɗa kan a juya shi ya kalli baya a ce ya karanta littafin ta baya bai san wace hanya za a ba shi littafin ba wannan duk bayan an kammala shi sai a zo abin da ya fi kowane tashi hankali shine tsallake siraɗi duk tare mu nan kowa sai ya tsallaka babu wanda zai tsallakar da kai sai ikon Allah ba mai tayaka ba mai kama hannunka kai da kanka za a ce ka zo tiryan tiryan ka hau kuma duk abin da ka aikata a duniya sai ka dauko shi zaka zo ka hau kuma akwai checking point checking point na mala'iku da ake bincike annabawa ma ba su tuna matansu a wannan lokaci idan annabi bai tuna matar shi ba annabi bai tuna dan shi ba wa zai yi tunawa da wani kowa ta kan shi yake kuma duk wanda kika gani a aljanna ta siradi yabi babu wata hanyar zuwa aljanna sai an bi ta siradi kuma karkashin sa wutar jahannama ne ko dai daga nan ka fada an huta ko kuma ka tsallaka sannan ka tinkari ina sannan ka tinkari inda aljanna take shi yasa rigimar da ke gaba shine shiga wuta ko shiga aljanna ɗaya daga cikin magabata yake cewa da a ce kafata ta dama ta shiga aljanna amma ta hagu bata shigo ba tana waje yace wallahi hankali na ba zai kwanta ba sai na ji kafata ta hagu ma ta shiga aljanna ina jin tsoron ta dama ta shiga ce an fasa a dawo da ni in an ce dawo zai ce ba zai dawo ba bai da zabi dole zai dawo ya ku bayin Allah wayannan abubuwa su zama a cikin kwakwalwar mu koyaushe in suna cikin kwakwalwar mu za su raba mu da fitinar wannan duniya da muke ganin ta zai sa ki daina jin haushin kowa ki daina gaba da kowa ki daina kiyayya da kowa ki daina yi wa kowa hasada saboda abin da ke gaban ki ya ishe ki duk wanda ya tasa wa'annan abubuwa a gabansa sun ishe shi Allah ka gafarta mana mun ce abu na farko shine mutuwa qur'ani mai girma ya ce kullu nafsin
kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكونوا أينما كونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون دوينا آيوي دا على رما يكرن تامانا ساقود إسكي إسروا شيني الموت لازم متوا دولني كوازي متو yaushe Allah shi ya sani watakila yau watakila gobe watakila jibi babu wanda yake da tabbas ko ba wanda ya san ranar karka yaudari kanka wai lafiyar ka kalau sai da ciwo ake mutuwa wa kan min fatan amsa wa asbaha dahikan wa qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri za ga saurayi cikin koshin lafiya yana dariya yana harkoki ashe likafanin da za a binne shi da shi ma har an yi odar likafanin ya shigo Kaduna shi bai sani ba bai sani ba amma shi yana gani me yana ganin lafiyarsa kalau ba matsala wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahr da yawa za ka ga mutum lafiyarsa kalau ya fadi ya mutu kwanan nan Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos ran da zai mutu sai da ya karantar a gida a Jos darasi da yake bayan sallar asuba yana kiran darasin hikimar safiya sai da aka yi darasin aka gama wani ikon Allah duran da aka yi darasin aka gama sai ce to mu tsaya nan gurin dan mu rage wa gobe amma ranar Allah bai bashi ikon cewa dan mu rage wa gobe ba dan ba zai kai goben ba yana gama ce to mu tsaya nan Allah ya sawa abin da muka yi albarka ba a gane bai ce dan mu rage wa gobe ba kalmar da kullun sai ya faɗe ta sai bayan ya mutu da ana sauraron kaset din bayan ya gama ya ɗauko matar shi tawo musu abinci daga gida abinci a kula a mota suka taho Kano ya shigo Kano ya kira shugaban izala na jihar Kano ya je ina aka tada na masa masauki don cikin abin da zai yi akwai taro da kwamitin tafsiri ya ce an shirya maka masauki a ni'ima hotel yan agaji suna can ana jiran ka sai ya ce to ina so in bi ta asibiti akwai likitan da nake so in gani bari in fara bi ta wajen maimakon sai na je hotel in sake dawowa ya shiga asibiti ya ce wa matar da direba ku jira ni a mota ba dadewa zan yi ba saboda haka ba a kashe mota ba suna zaune cikin mota ana jira ya shiga ofis likita ya magana da me da likita ya fito yana shiga suka gaisa da likita likita ya ce to bari in je in dauko na'urar da nake so in gwada ka da ita zauna kan kujera daidai sanda likitan ya fito daga ofis ya dauko na'urar bai same shi kan kujera ba a ƙasa ya same shi mata tana cikin mota da direba aka fito aka ce mijinki ya mutu wa wanda ya taka da kafa sai yanzu ya shiga kenan ba ta da alaka da kana lafiya ko ba ta da lafiya ba ta da alaka kwanaki ne ƙididdigaggu ruwa ne ƙididdigaggu da zaka sha numfashi ne ƙididdigagge da zaka yi daga ya ƙare an gama a ina kake me kake ya rage naka na san wani bawan Allah da ya mutu a Gombe har yanzu mutuwa suna cikin zuciyata dan kasuwa ne mai arziki da safe zai je kasuwa yayi wanka ya sa farar riga dama mutum ne mai son sa fararen kaya amma kun sa abin da yake faruwa kamin ya fita ya ce matar mai komo ruwa in sha matar ta buɗe fridge ta ɗauko robar ruwa ta balle ta zuba masa a kofi ta zo za ta miƙa masa sai ta ga idanunsa a rufe ta ce alhaji kada bacci ne ya ɗauke ka shiru alhaji shiru da ta kama shi ta girgiza sai ya faɗi kan kujera an gama babu abin da ya saura in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani annabi Dawud alaihi salam wato mutum ne mai kishin iyali sosai in zai bar gida duk ƙofofin gidan kullewa ake yi ga sarauta ga kishin iyali bai yi daune ga iyalin shi ba amma ran nan sai aka abin mamaki an kulle gida gaba daya sai aka wani mutum da ba san waye bane a tsakiyar gidan hankali ya tashi saboda an san idan sarki ya dawo za a samu matsala wani ya shigo cikin gidan shi za a samu matsala amma kuma an rasa wanda zai iya zuwa yi wannan bako magana saboda kwarjinin bakon har ya dawo aka ce an samu matsala fa me ya faru mutum a cikin gidanka ba san ta inda ya shiga ba ya ce gidan nawa aka ce kwarai ce duk tsaron da ke gidan nan bari shiga in same shi yana shiga ya same shi ya ce man ant kai waye buɗe bakin wanda mutum ya ce anan lazila ya habul muluk ya ce ni ne wanda ban tsoron masu mulki ni sarakuna ba sa razana ne sannan security da tsaro bai hana ni in shiga inda nake so in shiga annabi dawo ya girgiza kai ya ce a to na gane ka ka gane ne ce kwarai ya ce waye ne ya ce malakul maut ya ce kwarai da gaske mala'ikan mutuwa ne sai annabi dawo ya ce mala'ikan mutuwa me ya kawo ka gidana ziyara ka zo ko ka zo ɗaukar raina ne annabi dawo ya ce Allah ya turo ne ɗauki ranka amma in ka amince saboda su mala'ika ya mala'ika ya ce annabi dawo Allah ya turo ne in karɓi ranka amma idan ka amince saboda su annabawa ba a karɓar ransu sai an ba su zaɓi ba a karɓar ransu sai an ba su zaɓi Allah ya ce in zo in gaya maka shekarun da ɗiba ma sun ƙare za a ɗauki ranka amma in ka ce baka san mutuwa yanzu Allah zai ƙara maka za a ƙara ma tenuwa annabi dawud ya ce to in shekarun suka ƙare kuma sai ya kaka ya ce shekarun da aka ƙara maka kuma in suka ƙare kuma sai in sake dawowa ni kan ina na ai annabi dawud ya ce to haka ne jinkirin bai da amfani a karɓi raina a halin yanzu na shirya a wurin aka karɓi ran annabi dawud alaihi salam shi yasa annabi Musa ya tabbata a hadisi ingantacce da mala'ika ya zo ɗaukar ran shi bai gaya bai ba shi zaɓi ba shi kuma ya san ba a ɗaukar ran annabi sai an ba annabin zaɓi naushin mala'ikan yi mala'ika ya ce ubangiji ka turo ne in karɓi ran wanda bai san mutuwa Allah ya ce ka ce mashi ba matsala in yana so za a ba shi extension ya samu tinkiya ko ya samu bijimi ya ɗora tafukan hannayensa a kai bakin iya adadin gashin da hannunsa ya taba a kirga za mu kara masa shekaru adadin yawan gashin annabi musa ya ce to in shekarun suka kare fa dan za su kare sai ya kaka mala'ika ya ce an sake dawa ya dauka mana ya ce to me amfanin jira in dai duye da ne sai an zo an dauka na amince a dauki raina yanzu shi yasa aisha radiyallahu anha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa ubangiji ya mun gata annabi ya mutu a cikin ɗakina kuma a ranar kwanana kuma ina rungume da shi yana tsakanin ƙirjina kuma sai da Allah ya haɗa yawun bakin shi da yawun bakina kamin ya mutu aka ce ya aka yi ta ce ina tare da manzan Allah sallallahu ina riƙe da shi in yana lafiya ƙalau sai zazzaɓi ya same shi ta ce ka rinka taufa ƙulhuwallahu da falaki da nasi yana shafawa a jikinsa to yanzu ciwo ya yi zafi da ba zai iya yin hakan ba ta ce sai na rinka yi mashi amma ba a hannuna nake tofawa in shafa masa ba don hannunsa ya fi nawa albarka sai in ɗauki hannun shi sai in tofa a jikin hannun nashi sai in shafa masa da hannun nashi ta ce sai ga na ya shigo da ashiwaki a hannun shi sai na ga annabi ya ƙura wa ashiwakin ido sai na ce kana so ne sai annabi ya mun ishara yana so ta ce sai na karbi ashiwakin tunda yaron ya fara amfani da ashiwakin sai na karya ashiwakin biyu guntun ta inda ya fara amfani da shi sai na miƙa wa yaron wannan wanda ba a amfani da shi ba sai na sa a baki na na tattauna ya laushi yadda annabi zai yi ashiwaki da shi da wannan ashiwaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge bakin shi yawun bakinsa da yawun bakinta ya haɗu ko bai haɗu ba ya haɗu ta sanadiyar wannan ashiwaki bayan an gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka zai mika ashiwakin sai ta gano annabi yayi kasa ashiwakin ya fadi kasa tace sai naji annabi yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la tare da jama'a madaukaka tare da jama'a madaukaka tace sai na gane mala'ikan mutuwa ya shigo dakin har an ba annabi zabi a karbi rayuwarsa ko a bashi annabi ya zabi a karbi rayuwar shi tare da annabawa waɗanda Allah ya karba kuma dama kamin rana akwai ran da aka yi sallah yake wa sahabbai kudu ba yake cewa inna abdan min ibadillah khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu akwai wani bawa cikin bayin Allah Allah ya bashi zabi ya ci gaba da zama duniya ko ya koma wajen Allah ya zabi ya koma wajen Allah sayyidina Abubakar ya ta kuka shi kadai ya gano wane ne bawan Allah da aka ba zabin annabin ne Allah ka gafarta mana to ana mutuwa sai abu na biyu shine shiga kabari qur'ani yace min haka laqanakum minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yace thumma amatahu thumma amatahu fa aqbara daga an mutu sai maganar tafiya kabari shine thumma amatahu fa aqbara Allah yace min haka laqanakum daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum sannan cikin ƙasa za mu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa kuma zamu fiddo da ku wani lokaci na daban saboda haka mutum yana mutuwa abinda za a yi makabarta za a kai shi permanent house permanent house yawanci mata ba ku san yadda ake tona kabari ba in kin ga kabari dole hankalin ke tashi dan rami ne ake matsatse iya tsawon gawar da iya kaurin kafadata domin ba ana kwantar da ita a rigingine tana kallon sama ne balle a bukaci fili mai yawa za a saka mutum ta kafada ne yana kallon alƙibla saboda haka iya fadin kafadarsa shine fadin da za a tona tsawo kuma iya tsawon shi nan za a sa shi a ciki da Allah ku kalli girman gida mai martaba sarki sanda muka zo ta'aziyya muna zuwa muna gaida iyayenmu a cikin gidan tambaya nake anguwa anguwa kaman wani gari na je ba cikin gida nake ba amma ku je ku ga ramin da aka binne shi ku kalli dan ramin da aka binne shi mai wannan babban gidan amma aka je aka tona dan matsatsan rami aka sashi wannan bai ishe mu aya ba yanzu in kaga wannan da idan ka za zo ana rigima da kai kan duniya wannan duniya banza da wahi za zo ana rikici da kai akan ta menene cikin ta kuma zaman da zaka yi baka san shekara nawa zaka yi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce dan kun binne gawa in kun juya za ku tafi za a dawo gawar da ranta gawar tana jin takalman ku ƙara takun takalmin ku sanda kuke tafiya gawar tana ji idan aka binne gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya magana yace istaghfiru li abkikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al yace ku roka wa dan uwanku gafara ku roka masa Allah ya bashi ikon ansa tambaya a kabari yanzu haka an fara yi masa tambaya a cikin kabari yanzu haka an fara yin tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-umma latubtala fi quburiha manzan Allah ya ce wannan al'umma tashi ana mata tambaya a cikin kabari in ji annabi Muhammad saboda haka tambayan kabari gaskiya ne in za mu shirya mu shirya Aisha radiyallahu anha ta ce wata mata Yahudiya ta taba zuwa gidana cikin labaran da Yahudiyar ke ban sai take gaya min idan mutane suka mutu aka sa su a cikin kabari za a tambaye su ta ce wannan labarin Yahudiya ban mamaki dan ban taba jin annabi ya faɗi maganar ba ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai na bashi labarin sai manzan Allah ya ce wannan bai hudiya gaskiya ta gaya miki duk wanda ya mutu aka sashi cikin kabari sai an mai tambaya ta ce sai a wannan lokacin ne sai na gane manzan Allah duk sanda ya zauna ya shiru bai magana da mutane addu'a yake addu'ar da yake cewa ke Allahumma ajirni min fitnatil qabr ya Allah ka tsallakar da ni daga fitinar kabari tambayar kabari Allah ka bani ikon ansawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil qabr baqta lau na ja minha ahadun lana ja minha sa'ad ibn mu'az annabi ya ce duk wanda aka sa shi a kabari sai kabari ya matse shi da akwai wanda zai tsira daga matsewar kabari da sa'ad ibn mu'az shine wanda zai tsira daga matsewar kabari amma sa'ad ibn mu'az bai tsira ba kabari ya matse shi waye sauran wanda kabari ba zai matse ba zai matse ni zai matse alan ramma zai matse malam nasir zai matse ku kowa sai ya matse shi sai dai kowa gwargwadon aikin shi akwai wanda in an matse shi kaɗan sai a sake shi amma dai kowa sai an matse shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'adu ibn mu'az shi da akwai wanda zai tsira da shi ne amma shi ma bai tsira ba waye sa'adu ibn mu'az shine sayyidul ansar shugaban ansar sa'adu ibn mu'az a sanadiyar harbin sa da aka yi da kibiya a yakin kandak shi ya zama ajalinsa kun ga shahada ya samu bayan shahada yi sa'adu bin mu'az shine annabi ya taba sanya shi alƙalanci ga annabi a zaune kuma da ya alƙalanci annabi ya ce laqad hakamta bainahum bi hukmin lahi min fawqi arshihi kai hukunci tsakanin su da hukuncin Allah daga saman al'arshin sa Allah ya fadawa annabi ya fadawa sa'adu ibn mu'az lokacin da sa'adu ibn mu'az ya rasu annabi ya dauki sahabbai za a je gidan sa'adu ibn mu'az a jana'iza sahabai suka ce ba mu taba ganin annabi yana sauri haka ba sai da aka kai matsayin da cuna takalmin mutane na tsinkewa muka ce ya rasulallah wani irin sauri kake haka manzan Allah ya ce ina sauri ne saboda ina jin tsoro kada mu makara kamin mu isa mala'iku su riga mu su mar sallar jana'iza saboda matsayinsa a wajen Allah annabi na tunanin mala'iku za su iya riga su mar wanka su mar sallah da aka je aka yi wa gawar wanka aka yi sallah sahabbai suka ɗauko gawa suka ce ya rasulallah ga mu ɗauke da gawa amma ba mu jin nauyinta annabi ya ce ya za a yi ku ji nauyinta alhali da mala'iku ake ɗaukan gawar girman sa a wajen Allah ya kai da mala'iku aka ɗauko gawar shi da aka je makabarta annabi bai taka kafarsa da digirgire yake tafiya kan yatsun kafarsa yake tafiya aka ce ya rasulallah me yasa baka taka kafarka da kyau manzan Allah ya ce mala'iku ne sun sauko daga sama sun cika makabartar sun shimfiɗa fikafikansu ku ba ku ganin su ni ina ganin su ban samun inda zan aje kafata sai wani mala'ika ya janye fifikensa nake samun inda zan saka kafata annabi ya ce akwai mala'ikun da tun da aka kafa duniya ba saba zuwa duniya ba sai jana'izar sa'ad bin mu'az da suka koma bayan an gama jana'iza ba za su ƙara dawowa ba sai ranar tashin alkiyama saboda girman sa a wajen Allah kai manzon Allah ya ce ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad al'arshin ubangiji sai da ta girgiza saboda mutuwar sa'ad ibn mu'az akwai wani mutum mai darajar wannan bawan Allah a duniya a halin yanzu shi ma sai da kabari ya matse shi ji annabi da akwai wanda zai tsira da shi ne shi ma bai tsira ba balle ni balle ki Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu daga an tashi daga zaman kabari kuma sai fitowa daga kabari za a samu lokacin da Allah zai bada umarni a yi busar ƙaho duniyar ta tashi duniyar ta yi me ta tashi gaba daya Allah ya ce wani fika fi suri
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah ya ce fatawalla anhum yawma yad'u da'i فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر Allah madaukin sarki ya ce wannan duniya da kuka gana mutuwa da daddai ba haka za a ci gaba da mutuwa ba akwai ran da Allah zai ce duniya ta isa haka mala'ika busa kaho kowa ya mutu kowa yi me ba mu san yaushe zai busa ba wataƙila yau ne ma ba mu sani ba muna nan muna ta shirye-shirye ana ta shirye-shirye ba wanda ya san ranar shi mala'ikan ya sa kahon a baki jira kawai yake Allah ya ce busa ba wai lokacin ya zai je nemo kahon ba yanzu haka yana rike da kahon kahon na baki shi jira kawai Allah ya ce masa busa yana busa fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk za su mutu a wannan lokaci sai dai waɗanda Allah ya togance ya ce lokacin mutuwar su bai yi ba to waye wannan sune irin su mala'ika Jibril manyan mala'iku muqarrabun da mala'iku hamalatul arsh masu ɗauke da al'arshin Ubangiji, mala'iku masu tsaron wuta da aljanna, amma su ma daga ƙarshe Allah zai ce duk a karɓoransu. Masu tallabe da al'arshin ma Allah zai rayuwarsu al'arshin ta tsaya a kan ikon Allah, ba abin da ke tallabe da ita. Allah zai bar duniya haka ba kowa a cike ce anal waris ne ne mai gado, kowa ya mutu na gaje duniyar gaba ɗaya. Kuna nan kuna ta rigima a kan fegi. fegi duniya ta tashi fegi yana da amfani bai da sauran amfani bai da sauran amfani idan lokacin da Allah ya ga dama zai tsaye da kiyama yayi sai Allah ya ce sun manufi ka fihi ukura sai ya ce mala'ikan ƙara busawa yana busawa fa izahum qiyamun yanzurun sai ga mutane suna bulbulwa daga cikin kaburbura kowa yana zara ido bai san inda zai nufa ba shi yasa waccan ayar Allah ya ce yakhrujuna min al-ajdas za ga mutane suna fitowa daga kaburbura ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne wa'anda aka watsa haka za mu rika fitowa ana karo da juna ana ta tangadi kowa bai san inda zai nufa ba amma kun san abin da fi komai ta da hankali kina fitowa daga cikin kabari mala'iku biyu zaki samu suna jiranki Allah ya ce wa ja'at kullu nafsin وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد kina fitowa zaki samu mala'iku guda biyu ɗaya sa'iqun ne ɗan sanda ne prosecutor shi wannan mala'ikan da file ɗinsa zai gurfanar da ke gaban kotun ubangiji saboda you are a criminal ana cajin ki shine sa'iq wa shahid ɗaya shaida ne witness ne tun da kika balaga har kika mutu yana tare da ke da fayil ɗinsa duk abin da kika ya rubuta ya haɗa fayil ɗin shi kuma zai zo shi zai ba da shaida gaban Allah ga abin da kika aikata haka za mu je gaban Allah Allah ka tsare mu Allah ka gafarta mana shi yasa wanda ya saci mashin din gwamnati za a dora mashi aka da shi zai tafi wanda ya saci saniyar gwamnati a rataya mai saniyar a wuya ya tafi da ita wanda ya saci jip wai jigib ya shiga bala'i a nan duniya yana yi wa talakawa muzurai wallahi ya jibgo bala'i haka za a jibga mai ta ce duka ya ce menene a ce baka gane ta ba ai wacce kai sama da faɗi da ita ce ta yanzu kai ma saman ka zai zama da faɗi duka a ɗora maka ita haka za mu tafi gaban Allah daga nan ba sauran gata ba sauran me gata dama kowa gashi tsirara ba mai riga ba mai kowa haka yake wala karji itumuna furada ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم yawa ون و ولا ن وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء network ya dauke لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ya ce wala karji itumuna furada hakika kun zo mun daddai inji Allah kama kalaqanakum awwala marra kamar yadda muka halice ku daddaya akwai wanda suka zo duniya su biyu kowa shi kadai ya zo ko Hassan da Husaini dole ɗaya ya jira ɗaya ya wuce ce to kai ya kai zaka fara wucewa ko in wuce ya ce to a jira in ne gaba kai sai ka taho amma ba za su taho tare ba in sun taho tare uwar za ta rayu ba za ta rayu ba shi yasa Allah ya ce kama kalaqanakum awwala marra wa taraktum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku kuka rayu da shi a duniya kun bar shi a duniya inji Allah kin bar gida a duniya kin bar ɗakin ki a duniya gadon ki six by seven ɗan Dubai kin bar shi kujerun ki Royal Chairs an bar su eh, roses da aka tara an bar su show glass an bar su kwalaben turare an bar su yan kunne da sarka da waye an bar su sufa da Holland tayi kwantai an batta takalma yan Italy an bar su komi an bari an bar komi gaba ɗaya inji Allah kowa ga shi tsirara aisha ta ce ya rasulallah akwai kunya suriki tsirara suriki tsirara ɗa tsirara uba tsirara uwa tsirara manzo Allah ya ce ke saurara yar ibnu abi quhafa shagalan nasu yau mai izin anin nazar ranar mutane ba ta kallo suke ba kana tsaye kana tsirara kai kanka baka san tsirara kake ba balle ka gane wani ke tsirara yake ranar ta wuce nan haka za mu tafi gaban Allah muna zuwa gaban Allah Allah zai watsi da duniya gaba ɗaya kowa Allah zai ki magana da shi Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irin wannan fushin ba ga mu a tsakiya a tsaye an kawo aljanu sun zagaye mu an kawo mala'iku na sama ta ɗaya sun zagaye aljanu na sama ta biyu sun zagaye mala'ikun sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai mutane mu ne a tsakiya Allah ya yi watsi da mu ya ma yi magana da za ta karya wa kowa zuciya a filin alkiyama Allah zai kalli mutanen duniya ga mu a tsakiyar mala'iku kewaye da aljanu ga mu nan a tsatsaye kowa a firgice ya rasa ya zai sai Allah ya wata magana ya ce ya ma'ashar aljinni wal insi يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان wasu daga cikin maluma suka ce wannan a kiyama ne zai faru Allah zai ce ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu in istadatum in za ku iya an tanfuzu ku gudu min aqdari samawati wal ard ta sasannin sammai ko ƙasa kuna ga akwai inda za ku iya kutsawa ku danna da gudu ku sha Allah ya ce fanfuzu ga fili ga mai doki akwai mai iya gudu to ka je ina wannan ƙasa ma ba ita bace an canja ta an kawo ta ƙasar daban wacce baka san kanta ba to ka gudu ka je ina ina za ka ci duniya an yi tsayuwa an yi zufa rana awo ƙasa-ƙasa da ita yanzu tsakaninmu da rana wannan rana da muke gani sama tahiya ce da ta kai sama mil miliyan ɗari da wani abu tsakaninmu da rana mil miliyan ɗari da wani abu to za a kawo ta ta koma mil ɗaya mil dawa mai ruwan hadisi ya ce ban gane wani mil annabi yake nufi ba mil haka na tafiya ko mil da mata suke amfani da shi wani ɗan tsinke da mata ke tsokano kwalli su shafa a ido shi ma sunan shi mil to tsakaninmu da rana mil ɗaya ne ko kuma kamar tsawon wannan ɗan tsinke da mata ke shafa kwalli da shi shi yasa kan mutane zai ta farfashewa mutum zai yi zufa ya nutse a cikin zufarsa ta zama kaman kududubi shi yasa annabi ya ce almu'azzinuna adwalun nasi anaqan yawmal qiyama ladanai ranar Allah zai nuna musu darajar su za a ba ladan dogon wuya yadda kansa ba zai nutse cikin zufa ba ladan yana can kansa a waje yana lalle kawai yana shan iska ya samu sauki ko bai samu ba nan kuma ana masa kallon sakare mara aikin yi ashe babban mutum ne a wajen Allah ba sani ba sai ran sai da Umar ya ce wallahi ba dan ya zama khalifa ba shi ladan zai yi kuma har ya mutu da bakin cikin bai zama ladan bai mutu shi ba abin da yake so a duniya kamar ya zama mai ladan da in ka kira sallah duk halitta Allah da ta ji kiran sallah sai ta ma shaida da imani a gaban Allah ranar tashin alkiyama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to aje a nemi annabawa su kamun kafa wajen Allah duk annabin da aka je wajen shi ce kai abin yafi karfi na wane ne karshe a ce aje a samu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zo a same shi a ce to abin yayi zafi Allah ya fushi da bai taba irin wannan fushin ba an rasa wa zai tinkari Allah ya roki Allah a hisabi ba wai a tafi aljanna ba a samu a hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna tafi aljanna saboda kowa ya gaji da filin kiyama ana ga yawa annabi annabi zai miƙe ce ana laha ana laha wannan dama aiki na ne aiki na ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan take annabi zai je ya faɗi gaban al'arshin ubangiji wa Allah sujada yi wa Allah kirarin da ba a taɓa yi wa Allah irin wannan kirarin ba in yi wa Allah kirari ya zuga Allah yi wa Allah washi yi wa Ubangijinsa jinjina a lokacin Allah zai magana ce irin fa'ara saka ya Muhammad saltuta washfa tu shafa daga kanka ya kai Muhammadu tambayi duk abin da kake so mu baka idan ceton kake nema nemi ceton mu baka ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ya Allah ina son ceton al'umma ta ina so ya Allah ai hisabi Allah sai ce to maza a je a fara hisabi a lokacin kowa za a girka masa sikeli kowa za a girka masa me sikeli sannan a fara raba wa mutane littattafai duk abin da kika aikata wani ta hannun dama wani ta hannun hagu haka za a rarraba sannan a girke sikeli a ce a auna idan an zo aunawa a sikeli abu uku ake aunawa abu nawa abu uku shine suna ta tabbatar abu na farko da ake fara aunawa idan an zo aunawa a sikeli za a ibadar da kai sallarka da azumi da kai da zakka da duk abin da kai na ibada da sadaka da sada zumunta ladar za a mata gangar jiki za a mata me gangar jiki ga ladar kana kallo za ka iya taɓa ta yadda za a kwaso ta a ɗora a sikeli a auna wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan an gane abu na farko da za a auna abu na biyu da ake aunawa shine za a ɗauko littafinka da aka rubuta lada shi ma za a auna shi littafin da aka rubuta zunubi shi ma za a yi me za a auna shi za a ɗora a gefen sikeli na lada a ɗora ɗaya a gefen sikeli na lada saboda hadisin bitaka hadisi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da za a zo shi ranar tashin alkiyama wannan mutum da za a zo da shi littattafai guda 99 duk ya cika su da zunubi littafi 99 manzan Allah ya ce kullu su jillin maddal basar littattafan ba ƙanana ba ne kowane littafi cikin littattafan in ka tsaya farkon littafin gefen sananan ba za ka iya hangen ƙarshen girman littafin ba irin su guda 99 ciki da waje duk zunubin sa da shi kaɗai ya ɓaro ta za a nuna masa wayan littafai ɗari ba ɗaya ga su nan a jere a shirye Allah ya ce leƙa ha gani duk zunubin da ke ciki akwai ƙari da muka maka ko kai kayanka ya ce ya Allah din ni na aikata ka tabbatar kai ka aikata eh Allah ya ce to ina lada da za a auna ya ce ban da ita ya Allah Allah ya ce ka manta ne sai a zo masa da wata takarda kamar ID card da la ilaha illallah a rubuce a ciki Allah sai ce wannan kai ka faɗa muka aje maka a auna wannan mutum ya ce ya rab ma ma tasna'u hadhihi bitaka min hadhihi sijillat me wannan bai daka za ta yi da wayannan gigima gigima littafai Allah ya ce a auna a ɗabi wannan littafai a ɗora a gefen sikeli a ɗauko wannan bai daka mai la ilaha illallah a ɗora a ɗayan gefen sikeli saboda ya faɗe ta da ikilasi da yaƙini babu shirka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqa sai wannan ita takarda mai la ilaha illallah a rubuce a jiki sai ta rinjaye duk waɗannan littattafan da yana jira a kai shi wuta sai a ce kai duba a gani sikelin ka na lada ya rinjaya da ya duba sai ga wannan bidaka ta yi nauyi wannan ita takarda saboda la ilaha illallah ta rinjaye duk waɗannan manya manyan littattafan sai Allah ya ce na gafarta maka kama hanya zuwa aljanna Allah ya sa muna cikin wanda za a gafarta wannan abu na biyu da ake aunawa kenan abu na uku da ake aunawa shine kai karan kanka za a sungume ka a ɗora sikelin a auna nauyinka kai kanka tana yiwa wani ɗan ƙosashe ce a ashe za mu ja laba da yawa dama faɗa muku ƙiban nan tana da rana ba za ma ku sani ba sai an je lahira da ita za mu sikeli to ƙibar gangan jiki ne yake nuna nauyin sikeli ba ibada ka da imaninka shi ke sa kai nauyi shi yasa manzo Allah ya ce utabir rajulis saminil azim yawmal qiyamah la yazinu inda Allah janaha ba'udha za a zo da mutum ɗime mai tikeke shirgege ranar tashin alkiyama in an ɗora shi a sikeli bai kai fifikin sauro nauyi ba saboda bai da imani abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda kamar da ibnu abul iz ya kawo a cikin sharhu aqida da hawiya abdullahi dan mas'ud irin siraran mutanen nan ne ya da kafa sai na alwala sai sahabbai suka rika kallon singalalin kafarsa suna dariya annabi ce dariyar me kuke yi sahabbai sarakan gaskiya suka ce ya rasulullah kafa abdullahi dan mas'ud tayi siririya da yawa kalle ta manzo Allah ya murmushi yace kun ga wannan yan siririyar kafar suka ce eh ce ran tashin alkiyama in an dora ta akan sikeli sai ta fi dutsen Uhud nauyi waɗannan hadisai su suka nuna kai kanka za a sungume ka a dora ka akan me sikeli domin a auna a ga lada ce za ta rinjaya ko zunubi ne zai rinjaya to daga wajen sikeli kuma sai a tinkare siradi babban magana siradi bai kai kaurin gashi ba ya fi reza kaifi kaman zare ne da bai kai kaurin gashi ba kuma lilo yake a saman wutar jahannama kuma shi ake so ka tattaka kamar yadda ake daura igiye shanya haka ake daura siradi akan saman wutar jahannama a ce duk tanan zamu bi kasa kuma ga jahannama tana buri haka zaka zo kana takawa yana rawa yana lilo kana takawa yanzu ko waya wutar lantarki aka ce ka tafiya daga kanta daga wannan pole zuwa wannan pole ayan hada ka da aiki ba sai na dan kauri kauri ba balle abin da bai kai gashi kauri ba yana rawa manzon Allah ya ce fa makdushun najin wa mukardasun fi jahannam akwai wanda siradi duk ya kakkarce shi ya yayyaga mai jiki yayi kace kace da shi amma dai najin ya samu tsallakawa da kyar na tsira ya fi da kyar haka ma ne annabi ya ce wa mukaddasun fi jahannama akwai wanda kuma za a yi kulikulin rakiya da shi a cikin wutar jahannama Allah ka sa ba ma ciki kuma wallahi duk wanda ya tsallaka siradi bai waiwaiwa da zaka zo kana siradi kana gaba babanka na gabinka mahaifiyarka na bin shi matarka na bin mahaifiyarka ƴaƴanka na bin matarka ba kun tafi ajira ba to da ka samu ka tsallaka ba za ka waiwaya ka ga baba ya tsallako ko bai tsallako ba babu duk wanda ya tsallaka yana tsallaka abin da ce alhamdulillahi allazi najani minki godiya ta tabbata ga Allah da ya tsallakar da ni daga siradi sai gaba ya rage na wanda ke baya annabi ne kadai zai tsallaka siradi ya wayo shi kadai shi kadai zai tsallaka ya wayo idan ya tsallaka siradi ba zai wuce ba zai tsaya wayo ga gamu nan muna zuwa wasu na riftawa wasu na rikitawa wasu na tahowa da sauri kamar sun hau doki saboda waliyan Allah ne bayin Allah ne wani kamar harba kibiya wani yana zuwa kaman walƙiya wani kaman mutum da gudu wani kaman tafiyar kafa wani kaman rarrafe wani ma da jan ciki yake tafiya kan siradin siradin na yayyaga mai ciki yana kakkarce shi yana ja a kai manzon Allah yana mana addu'a yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ya Allah ka tsallakar da su ya Allah ka tsallakar da su aka tambayi manzon Allah annabawa kuna tuna matan ku a filin kiyama yace amma fi salasatin fala yace wurare guda uku mu ma annabawa mu tuna matan mu annabi Ibrahim bai tuna annabi Ismail ba annabin da ke tuna wani wani wurare ya ce wurin ba da littafi ba annabin da ke tuna matar shi sai ya ga littafinsa a hannun dama wajen auna sikeli ba annabin da ke tuna matar shi ko 'ya'yan shi sai idan ya ga sikelinsa na lada yarin jaya haka wajen tsallaka siradi ba mai tuna matar shi ko ɗan shi sai in ya tsallaka Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani tazawwad lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi wa tub amma janaita wa anta hayyun wa kun mutanabbihan qabla ar-ruqudi satandamu irra halta bi ghairi zadin wa tashqa iz yunadika al-munadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi مهما طال الليل فلا بد من دخول من طلوع الفجر ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر ولو عشت ألفا ثم ألفين بعده فلا بد من يوم تسير إلى القبر ko shekara nawa kai dole za a samu ranar da zamu shiga wannan tafiya wannan tafiya da ke gaban mu Allah ka sa mu yi ta a nasara mai martaba sarki su su riga sun fara yanzu an tsallake maganar mutuwa an kai mataki na biyu na kabari mu ma muna kan hanya sauran matakan tare za a yi tare da su a nan rayuwar barzahu nan ne za a jira kowa a jira hattu sai mun taho to daga nan an busa kiyama wanda ya mutu shekara 500 baya da bambanci da wanda ya mutu jiya duk tare za a kama hanya a tafi ina addu'a Allah ya raye wannan gida bayan mutuwa mai martaba sarki iyayenmu mata a wannan gida Allah ka musu albarka Allah ka tsawaita rayuwarsu cikin imani ka ba su lafiya Allah ka sa musu albarka ƴaƴan wannan gida gaba ɗaya Allah ka tsare mana su da sauran ƴaƴayen da muke haifa ya Allah mahaifanmu da waɗanda ke raye da waɗanda suka mutu Allah ka gafarta musu in mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
ba wannan karatu na malam baya da buƙatar faɗaɗawa ko gabatar da waɗansu tambayoyi masu yawa amma wannan tambayar dai kwara ɗaya aka ramakallahu in ce saƙo ne daga ƙasar waje kuma tambaya ce ce malam galibi walima da kakan je na aure akan ji kakan yi addu'a ka ce amaryar Allah ya azurta ta ta haifi kamar shek jafar muhammad adam shek abubakar gira agrugungu mala yakubu sautu sunna ta ce amma tun da kake wa'azin ba su taɓa jin ka ambaci ɗaya daga cikin gwarazan mata na addini da suka bayar da gudunmuwa ba irin su aishatu radiyallahu anha da makamantansu irin su asama'u wacce ta karantar a zamanin shehu usman dan fodiyo da makamantan ire-irensu ta ce to malam
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan tambaya tana da muhimmanci. Muna tafsiri a Sokoto an taba rubuto min ita tun daga jihar Kebbi aka dauko tambayar aka kawo. Bari ku ji dalilin. In kuka lura duk mutanen da nake ambata mutane ne da muka rayu tare da su. Ba sahabbai ne nake ambata ba. Idan na ce wa mace Allah ya sa ta haihu sahabi ta haihu Aisha ba ta iya haihu Aisha. na ce Allah ya sa ta haihu hafsa matar a manzan Allah tatsuniya ce ba ta iya haihu hafsa an gane wannan so mutanen nan da nake magana akan su duka mutane ne da muke rayuwa da su yanzu ake gwagwarmayar addini su wa'annan maza da kuka je ina kirgawa na'am akwai matan da suke gwagwarmaya irin wannan a yanzu sai dai matsalar da aka samu matan aure ne matan me aure ne kusan duka wa'anda na sani ya kamata ya rinka kiran sunan matan mutane kan mimbari bai kamata ba to wannan shi dalilin da yasa kuka je ba mu ambatan mata muke ambatan maza an gane karatu yanzu muka samu matar wani muka rinka kiranta akan mimbari a wata ran sai ta ce kai saurara ka ji mijinta ya dan mata gargada ta ce ba fa daidai nake da kai ba su malam ma kan mimbari kullun sai sun ambace ni saboda haka kaiwa ma kaga an haifar da matsala to shi yasa ba mu kiran sunayen mata ba dan babu masu kokari a cikin su bane suna nan masu kokari kuma Allah yana ganin su kuma zai biya sun Allah ya amince Allah ta'ala ya samu dace
to alhamdulillah